الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم جمعة uku ga watan biyar ilabiya tana da dubu biyu da ishirin da hudu wanda ya dace da ishirin da hudu ga watan shawwal hijira tana da dubu da dari hudu da arba'in da biyar za mu ci gaba da jarki wannan littafi na ashabi misali a wannan masallaci mai albarka na ainihin garin Yarkuwa a wannan ainihin muhalli mai albarka makaranta mai albarka tsandiya mai albarka اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا اللهم سد جناني وهدي الحق على لساني واعوذ بك من ان اظلم او اظلم واعوذ بك من ان اغتال من ذاتي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله وهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينجوها فهجرته الى ما هاجر اليه آه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اوقات الصلاه wannan babi za mu karanta lokutan sallah kowace sallah yana da lokaci wanda kafin lokacin in mutum ya sallar za a ce sallar ba ta yi ba haka nan idan mutum ya makarta lokaci ya wuce ko sallar ta yi za a ce ya yi babban ne saboda allah ya kai zuwa kowace sallah lokacinta ya ce inna salata tare da kalar muni da kitabar mawukuta kuma lokutan sallar nan lokuta ne wanda yadda allah yake aiko wahayi na alkur'ani da manzana sallar sallar haka ya aiko mala'ika jibrilu ya nuna wa manzana sallar sallar kowane lokaci saboda haka shi lokaci ba harka ce ta ijtihadi ba harka ce ta ainihin nasi da nakali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam الوقت للوجود من الزوال لآخر القامة ثم التالي مختار أثر وضرور الزهر للإسفرار الشرك ما بالقدر يشي الوقت الوقت للزهر lokacin sallar azur ne dama ita sallar azur ita ce sallar da aka fara yi a doron ƙasa a salloli biyar ita ce sallar da mala'ika jibril ya fara zuwa ya nutar da manzo Allah lokacin ta kuma ce da manzo Allah sallar sallar to yaushe ne lokacin azur ɗin yake minar zawali daga lokacin da rana ta bushe a tsakiyar sama idan rana ta fito za ka ga inuwan kowane abu yana yamma rana tana gabas tana ɗagowa tana ɗagowa tana ɗagowa daga lokacin da ta gama ɗagowa ta tsaya a tsakiyar sama lokacin da komai ya zama ya rasa inuwa a wani nahiyar kuma yana da wani ɗan gunki inuwa saboda rana ba ta tsaya a tsakiyar sama sosai ba to daga wannan inuwar ya ɗan fara fusawa gefen gabar to kaga rana ta karkata gefen yamma kenan daga wannan lokacin lokacin abu ya shiga yan akwai abin da ake cewa zillu zawal zillu zawal inuwa ce wanda rana take bushewa a kanta kaddara rana tana ɗagawa inuwa yana raguwa tana ɗagawa yana raguwa in ta je ta tsaya tsakiya za ka ga inuwan ya je da raguwa sai ka ga dan gunki inuwa sai ka ga kuma ya fara karuwa to wannan karuwan ya fara karuwa sai mu ce lokacin kaza ya yi shi ake cewa raguwa tun daga wannan lokacin da asirin tsama har zuwa ƙarshen tsayi lokacin da idan ka auna inuwa kowane abu sai ka ya zo daidai da tsayin shi to daga lokacin da inuwa ya karkata ya fara karuwa ko rana ta karkata a tsakiyar zama har zuwa lokacin da kowane abu da za ka auna inuwar shi da shi za ka ga sun zo daidai bayan inuwar da rana ta fara karuwa a kai to zuwa wannan lokacin duka lokaci ne na sallar abu ma'ana kana da daman kai a farko kana da daman kai a tsakiya kana da daman kai a ƙarshen lokacin ta sun matali sannan daga nan kuma lokacin da zai biyo baya muktaru asali shi ne muktarin lokacin sallar da asar kaga daga lokacin da inuwan komai ya zama daidai tsayin shi har zuwa gaba lokacin muktari ne na sallar la'asar wa daruri zuri lokaci daruri na sallar azur kuwa in aka ce daruri idan larura ta kama za ka iya jinkirta sallar zuwa wannan lokacin amma idan babu larura haka kawai da gangan ka bari lokacin muktari ya wuce ka jinkirta zuwa daruri za mu ce ka yi idan muka ce ko lokaci da ruwa ya wuce sallar ta zama ka bari ba ita kenan akan lokacin ta to lokaci da ruwa na sallar azur kuwa lil istirari har zuwa lokacin da ranar za ta yi farki a lokaci da ruri lil istirari har zuwa ainihin lokacin da rana za ta yi farki lokaci da ruri ne na sallar ainihin la'asar azur tun daga ainihin zawal zuwa ƙarshen kama lokacin da inuwa kona zai zama daidai tsayin shi daga wannan lokacin ko muktarin da asar ya shigo larurin azhar shi ma kuma ya shiga dan azhar yana tsarewa da muktarin shi daidai lokacin da inuwa ya zo daidai da tsayi to muktarin da asar kuma in ya ɗauka zai kai har zuwa lokacin da rana za ta yi fasi idan rana ta yi baki sai mu ce to yanzu la'asar ma ta zama garuri sai su haɗu da la'asar da azar gaba ɗaya su kai faɗuwar rana a wannan lokacin da azar da la'asar su yi sun zama da ruri har zuwa faɗuwar rana wannan shine a takaice lokacin azur da la'asar azar take fara shiga tana zuwa ƙarshen da la'asar ta karɓa la'asar tana zuwa faɗuwar rana sai su haɗu a da ruri sai su tafi zuwa faɗuwar rana sai zama lokacin su ya wuce ya zama wurin ishirikuma bil qadri to amma za ka tare ki azhar da al'asar din bil qadri da gurgudan ɗaya daga cikin su in kun lura mun ce lokacin azhar daga lokacin da rana ta wuce a tsakiyar sama zuwa lokacin da idon komai zai zama daidai da tsayi mun ce kuma da asar daga lokacin da inuwa ya zama daidai da tsayi zuwa lokacin fatsewar rana to idan ka zo tsakiya daidai lokacin da azar za ta fita da asar ya shiga akwai wani lokaci wanda yake gurgurar raka a hudu wanda wannan lokacin muktari ne na azar muktari ne na asar mana in kai azar a lokacin ma kai a muktari in kai da asar a lokacin ma kai a muktari suna haɗuwa a wannan lokacin shine ma na ishirin kuma bil kadir من الغروب مغرب فبيتي بقدر شرق او مجيد شفق yace min al-ghurubi daga faduwar rana magribin lokacin magaruba kenan ya shiga ba bai yi shi ko ka kunta lokacin magaruba ba na lokacin magaruba lokaci ne mai kunci ba shi da yalwa kamar yanzu kun lura azhar mun ce daga lokacin da rana ya wuce zuwa ƙarshen kama hakan za ka auna zai kai ya wuce awa biyu zai kai kusan awa uku la'asar ma za ka samu ya kai kamar awa biyu ko fiye da haka amma ita mazuruwa ba shi da tsayi lokacin ta mutane da kadirin sharɗin wato an yi kaurani a muktarin mazuruwa da kadirin sharɗin wasu malamai suka ce lokacin muktarin mazuruwa gwargwadon sharaɗin ta yi rana ta faɗi ka cika sharɗan sallah kai sallah sai mu ce lokacin muktarin magaruba ya fita a samu madaidaicin mutum lokacin da rana ta faɗi a ɗauki daidai lokacin da ƙaddara yana da janaba zai iya ɗaukar ruwa ya yi wankan janaba ya ɗebo tufafin shi ya saka ya zo ya tsaya ya fuskanci alƙibla yi raka a uku madaidaita shi ma kuma madaidaicin mutum ba mai sauri ba ba mai ba mai nawa ba a irin wannan in yayya wannan ainihin sallan bayan ya cika wannan shaitan sai mu ce mu tarin da gaba ya wannan kauli da farko kenan bi kadiri shafi au magibi shabaki ko kuma kuyen shabaki wasu malamai suka ce a'a lokacin mutarin magaruba yana kaiwa kuyen shabaki yana kaiwa wuyan shafi kaga kenan akwai kaulani magana biyu ne kenan ko gwargwadon sharadanta bayan aikata ta ko bayan sharadanta aikata ta ko kuma lokacin da shafaki ya kuya ba ko shafaki yana miƙuwa yana kaiwa kusan ainihin kuruja goma sha bakwai kusan awa guda kenan tsakani kafin shafaki ya fita waƙutul isha minhu amma lokacin isha minhu daga ɓuyan shafaƙin ne da sulusin usgima har zuwa ɗaya cikin ukun dare da aka gabata lokacin isha idan idan aka ce shafaƙi ya ƙuya to lokacin isha mutari ya shiga tun daga nan har zuwa lokacin da ƙaddara da za ka haɗa awowin dare sai ka kasa su gida uku idan kashi ɗaya ya wuce sai mu ce to lokacin mutari na isha ya fita kenan shine sulusul lailil awwali shine ne sulusin ma ga sulusi ɗaya cikin hukun dare da kuddima aka gabatar ɗaya cikin hukun dare ya wuce shi kenan mutari isha ya wuce wa minhu daga wannan ɗaya cikin kullaren in ya wuce lilfajir har zuwa furuwar alfajir daruri lokaci da ruri ne suke ba cikin magaruba da isha kaga magaruba mutarinci yana karewa da zarar an aikata ta ko da zarar ainihin shabaki ya kura daga nan isha ya kama zuwa sulusin dare na farko to daga wannan sulusi na dare na farko nan da magaruban da isha gaba sai za su haɗu da wuri har zuwa hudowar alfijir mun gane wannan to wasu lokaci muktari na sallar asuba kuwa min fajirin daga hudu alfijir in aka ce alfijir ya hudu lokacin asuba ya yi ilal asfa ilal isfari har zuwa wayewan gari lokacin da za a gani gari ya waye ta saura kawai guduwan rana to tun daga guduwan alfijir har zuwa wayewan gari lokacin ne da sallan asuba saboda haka daga alfijir ya hudu kai sallan asuba ya yi kana da damar kuma ka bari sai gari ya waye ka yi duk wanda ka yi a matsayin sallar asuba ya yi ba za a ce ka kuskure ba amma kar ka bari gari ya waye har yadda rana za ta fita au ko kuma wasu malamai suka ce kai idan ma idan asuba ma ba ta da wani laruri litturuki har zuwa kudowa rana ne asirar mutane ƙarshen mutarin ta wasu sun ce in gari ya waye ta mutarin ta ya wuce an shiga da ruri wasu malamai suka ce kai asuba ba ta da wani laruri ko da safe gari ya waye jas kai sallar asuba in dai rana ba ta hudu ba sallar ka na asuba yayi a matsayin mutane kaga shi ma kaulani ne kenan sai wanda mutum ya dauka إيقاؤها بالاختيار ظلم وبالضرور الأداء والإثم. شوف kamar ka tambaya meye dalilin da yasa aka bambance aka ce wannan lokaci muktari wannan lokaci da ruri a halin kuma dukkan su lokutan sallan ne ce akwai ya ce ika uwa bil ikhtiyari aukatan sallan a lokaci muktari gunmun shine ganima ma'ana shine riba shine daidai mutum ya samu yayi sallah a lokacin ta muktari amma wa fi daruri in yayi sallan a lokacin daruri to al'ada ya yi sallan a daɗi ya yi ta a lokacin da amma kuma wani ismu zai samu zunubi ne ya jinkirta ta zuwa lokaci da ruwa shi ne bambancin kai a misali ka yi daidai ba ka da wani laifi za ka samu cikakken lada amma ka bari sai lokaci da runi ka yi sallan sallan ka yi ta kan lokacin ta amma kuma ka yi zunubi ne ka jinkirta ta zuwa lokaci da runi ya babu wani uzuri illa bi uzurin yake sai dai in wani uzuri ne ya hana ka misul haijin kamar jinin haila misali mace ce lokacin sallah ya yi jinin ta bai dauke ba ana na ana nan kan lokacin ya kare muktari ya fita lokaci da ruwan sai jinin ta ya dauke sai maza ta yi wanka ta yi sallah kan lokaci ya wuce kafin yanzu wannan bai yasa ta kawo sallah lokaci da ruwan saboda tana jinne lokacin muktari ya wuce wannan ba ta da laifi haushi ba ko kuruciya yaro karami ne bai balaga wasu lokaci da wuri shi ma bai da laifi au nauyin ko bacci bacci yake bai farka wasu lokaci da wuri au igima ko suma ya sume bai farka wasu lokaci da wuri wa akalin za a ba ko hankalin mutum ya tafi ya rasa hankalin shi sai lokaci da wuri ya farfado to duka wannan ya yi sallah lokacin da wuri sallah ta yi kuma ba shi da laifi saboda uzuri nisiyanin ko nisiyanin haka nan mancewa ya manta da bai sallah ba sai lokaci da ruri ya tuna to shi ma ba matsala yin sallah bai zai biyo tun da Allah ma ya ce za ku wasu na ina ina a wata kufurin kafirci ne bai musulunta ba sai lokaci da ruri to shi ma lokacin da ruri ne sallah ba shi da laifi riddatin haka nan Allah ya kiyaye riddai bai komo musulunci ba sai lokaci da wuri sai yi sallah shi ma duk ba komai na wannan jinkirin sallah amma la su kun ban da maye wai mutum ne ya sha abin maye ya yi manisa bai san inda yake ba sai lokaci da ruri ya farfado sai ya sallah to bayan laifin mayan za a kama shi da laifin jinkirta sallah tunda ai shi ya yi dalilin kaucewa hankalin a cikin shi waƙaddirin tura ligairin ka tura ligairin kubri amma ka ƙaddara tsarki ga wanda ba ka yi ba misali kamar mace mai haila jinin ce ya ɗauke lokaci na ruri maza ta yi wanka da wata yi sallan in ta samu sallan a lokaci na ruri sallan ta yi ko ta yi laifi ba to amma za mu ƙaddara mata wannan wankan misali jini ya ɗauke kan rana ta faɗi amma kafin ta yi wankan ta zo ta yi sallah sai rana ta faɗi shi kenan wannan sallar ya faɗi a kanta tunda mun kaddara ba zai yi ta yi wanka ta samu sallar ba don tsirewar lokaci ko kuma ta tashi da asuba kafin alfijir ya hudo jinin ta ya ɗauke amma kan ta je ta yi wanka ta zo ta yi magaruba da isha lokaci ya wuce shi kenan magaruba da isha sun faɗi a kanta shine wa qaddiri tura li ghairi kufur wa azqadal mudraka udrun hasala udrun udrin da hasala ya tabbata azqadal mudraka ya ya sarayar da wacce aka riki lokacinta duk sallan da aka riki lokacinta shi ke ne ya sarayar da ainihin wanda a udri ya riki lokacinta to ya sarayar da wannan sallan misali mace ce jinin da na ya zo bai ɗauke ba sai da lokacin sallah ya wuce sai mu ce to yanzu wannan sallar ya faɗi a kanta haka nan kaburi ne bai musulunta ba sai da lokacin sallah ya wuce sai mu ce wannan uzurin ya sarai da wannan sallah a kan shi haka sauran uzuran gaba ɗaya yake la nau'un aw nisyanu amma banda bacci banda mantuwa yana bacci lokacin sallah ya wuce to sallah bata faɗi ba ya barka dole sai ya rama man cewa ya bai sallah ba lokaci ya wuce to in ya barka ko kuma ya ayi tuna sai ya rama aunin gabara ko kuma rafkana ya kawai shi yana gani ya yi sallah ashe bai ba sai bayan lokaci ya wuce ya tuna to wannan duka ainihin zai rama amma banda wayannan sauran uzuran kamar irin su suma irin su hauka irin su ainihin rashin rashin rashin musulunta irin su jinin haila dan ya samu mutum har yau lokacin sallah ya wuce bai bai dawo haicin shi ba to wannan duk sun sanar da sallah akan mutum ba zai rama ba. وقتل تاريخها مقرا الحد وجاهدا وجوبها مرتد idan mutum ya bar sallah ya ƙi hukuncinsa shi ne a kashe shi to amma kisan a matsayin me za a kashe shi shi ne ya ce wa ƙasar tarikiya kashe wanda ya bar sallah muƙirrin in ya tabbatar da sallah ya ce shi ya san sallah dole ne amma gaskiya kawai ba shi da ra'ayi ba zai ba har ya ƙi ya ƙi har ya kai ƙarshen lokaci ba mun ci a kashe shi ba to yanzu an kashe shi a matsayin mai haddu wannan kashewar shi ne haddi ma'ana shi ne ainihin laifin da ya an masa haddi kenan in ba shi sauran laifuka zai shiga aljanna wajahidan amma idan yana musu juwa wajen cin sallar ne yake kai sallar nan ba dole ba ce saboda haka ba zai ba kaga tun da yace ba dole ba ce ya saba wa alqur'ani da alqur'ani yace wa qimu salata shi ya ce ba dole bane ba za a yi sallar ba saboda ba dole bane akan mutum yanzu wanda an kashe shi murtaddu ya zama mai ridda kenan wannan kisan shi da an kashe shi a matsayin mai ridda ne tunda ya musu wajen cin sallar babu azani wal iqama sai babin kiran sallah da tare iqama wannan babin babi ne mai muhimmanci wanda ya kamata jama'a musulmi su mai da hankali a kan shi kowane mutum in ya tashi wani ya rasa abin da zai wani ya dago zai zo kawai kama ya ce zai ladanci domin shi a ka'idar musulunci bai halatta mutum ya aikata komai ba a taya a nan hukumar laifi za ka yi lalanci ne to aiki ya same ka ka je ka buɗe babin lalanci a koya ma dokokin lalanci da yadda ake yi ma wai kawai dan ka ji da ranar uban ku yana yi tun muna yara ai mun ke kalmomi mun ke kaza to akwai abubuwan da baka sani ba dole ka zo a koya maka kwarai kuwa to shi ne ka babin musamman akan wannan ko irin an zo tsawo bismillah ba zai tare kama ka ce ka ka fara maka iya ba yawwa in kana so ka rika tare kama to ka zo a koya ma yadda ake saboda shi a musulunci ba a yin abu dole sai an koya وسنة دين لقوم طلبوا جماعة في أي وقت يجب إلا بسبع فبثلث الليل وبنه مثنى ما عدا التهديد yace wa sunna an sunnanta ta'dini yin kiran sallah li qaumin ga mutanen da talabu jama'atan suke neman wasu jama'a su zo su haɗu su yi sallah kaga nan ya nuna ma an kuka yadda ne ba kwa tunanin yin kiran sallah nan zai sa wasu su zo su haɗa ku yi sallah ko ba sai kun yi kiran sallah ba kamar yanzu misali kun wata biyani kun je kun sauka zangon ko kuma kun taru iya ku adadin ku kenan in kun yi kiran sallah ma ba wani wanda zai je ya zo ku haɗu ku yi sallah ba ma nan kiran sallah kawai lokacin sallah ya ku yi kama ku yi sallah ku kawai sai idan yin kiran sallah yanzu misali a nan tsangiya in an yi kiran sallah akwai makwabta akwai yan kusa akwai waye wanda in sun ji za su zo to kaga dalilin wannan sai a yi kiran sallah da a sanar da mutane lokacin sallah ya yi a zo a yi sallah fi ayi wakacin ya jibu amma ba na yin kiran sallah ne a duk lokacin da sallar ta waje ba ma'ana ba a kiran sallah sai lokacin sallar ya yi bai halatta da dani kawai dan ya je yana sha'awar kiran sallah ya zai kwana ta cikin dare ko kuma sha biyar rana kawai ya kwana kiran sallah a'a sai lokacin sallah ya illa bi subhin sai a sallah asuba ne kadai aka yi da ai kiran sallah kafin lokacin ki ko bi subhin dare ita asuba idan dare ya kai kashi biyar ya wuce saura kashi daya to shi ne subhin dare na ƙarshe to ya halatta a yi kiran sallah a wannan lokacin saboda ma'ana shi mutumin da wasu suna raye gare ne gaba ɗaya ba sa bacci wasu kuma suna baccin gare ne gaba ɗaya shi kuma shari'a ana so yadda za a yi dai ko ba za ka raye gare gaba ɗaya ba ana so ka samu wani ɗan bangare ko da lafiya da ka abi ne ka yi na zuciyarka ta mutu to taimakon ladanai a lokacin in dare zo su ji sun karshe ma'anan wannan kiran sallah shine mutumin da ya goro dare yana sallah yana ibada a sanar da shi ba asuba ya kusa ka dan kwanta ka huta dan ka samu karfin yin sallah asuba kar ka turmiyar da daren ka zo kana gengedi a sallah shi ko mutumin da ya koro dare bai yi ba ana nuna mar ya fa tashi ko raka biye dan daren ya zo karshe kaga akwai ma'ana na kiran sallah a sujudu karshe wa guni to kai mai kiran sallah ka gina ainihin kalmomin kiran sallah musanna biyu biyu kowace kalma so biyu biyu za ka faɗa ma a dace halili banda hailalan karshe kiran sallah idan ka zo kalmomin da gaba ɗaya biyu biyu za ka faɗa amma yana ƙarshe la ilaha illallah wannan su ɗaya za ka faɗa wasa min mukallabin kiran sallah yana inganta daga balagagge mai hankali kaga ba zai wasa ba ku ce da rami ba ba zai wasa yaro karami ba wannan ya kure ne magani wancan kuna shi ku yaro karami ya kura sai ya balaga kada aslama sannan kuma sai wanda ya musulunta ba zai wasa a ne duk zakin muryar shi duk tsayin girman muryarsa ba za a ce ai ai joni idan ya zo ya fara kiran sallah da ita har tutu ana ji saboda haka da Allah a sashi zai wuce a ya musulunta kuna ya za a yi musa kafiri ya zama mai ladani saboda haka sharadi sai musulmi wa zakarin sannan kiran sallah sai namiji mace komin gwanjan muryanta komin yadda muryanta zai sadar ba a yi daure ita muryanta ma al'aura bi wakati hinkar alima sannan ladanin da za sa kiran sallah sai ya san lokacin sallah amma duk ladanin da bai ma san lokacin sallah ba dole bi halatta ya sa shi ranar shi dan zai rika kwana muku kan lokaci ko kuma lokacin zai yi ya shafa bai yi ba wa yusahabu an so mai kiran sallah in yazo zai kiran sallah awaqiman yayi ta tsaye kai ya zauna murtafi'an kuma ya hau kan wani abu mai tudu amma wannan tudu din malamai suka ce kamar a yanzu da Allah ya kawo irin su sifika ba dole sai da dani ya hau tudu ba saboda dama ai sadar da miliyan ake so yanzu da wanda ya hau kan zai na masallacin nan da wanda yana nan yana zaune da kiran sallah a zaune da sifika wancan ko ba sifika daga sifika sai ya fi saboda haka hawa tudu dan a sadar da miliyan ya sifika hakika ta ita. Mudan haram kuma ladani ya zama mai tsarki ba a so ya zo ya kiran sarrafa da alwala an fi so sai ya yi tsarki cikakke ya yi alwala. Mustaqbilan kuma ana so ladani zai kiran sallah ya fuskanci alƙibla. Murajja'a kuma ana so ya maimaita kalmomin shahadar nan na tsakiya. in ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya faɗa a hankali sai ya sake shaga murya sai ya faɗa da ƙarfi mustaqbilan murajja'an ya maimaita kenan to wannan ji a takaice shine ainihin ka'idoji na kiran sallah wasunnatul ika wasunnatul iqamati mufaddala mufradatan muqarrabatan muttasila sunnar yin iqama a bar fifitawa ma'ana abin da za a ce ikama abin bibitawa ita ikama ta fi kiran sallah ƙarfin sunanci saboda ita ce take haɗe da sallah ita kiran sallah an ya ji an ɗauki lokaci ake sallah amma ikama daga an gama ta ake sallah to sunnar ikama abin bibitawa mufradatun ita kuma kalmomin ta ɗaya ɗaya ake faɗa mufradatun kuma ita ikama ana mata irabi ba a waƙafi a ainihin harafin ƙarshe mutasilatun kuma ita ikama ana sadar da ita ne ba ha tare da sallah ƙa'idar ikama idan ka zo za ka yi duk kalmar da za ka faɗa a kiran sallah ya kama ma ana faɗan ta banda karka wasu tara. To amma kalmomin kamar yadda a kiran sallah aka ce ka faɗe su biyu to a kama kuma su ɗaya ɗaya za ka faɗa daidai ainihin kabbara su ne za ka maimaita su biyu. Sannan mura batun za ka yi kirani ma'ana za ka faɗo ta ne ƙarshen kowace ainihin kalma. Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله duk za ka bayyana ainihin wasali wasali na ƙarshen kalmomi kamar yadda kiran sallah kuma za ka sa wakari Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah haka nan dai za ka sa ainihin wakari a wancan wannan kuma za ka bayyana ainihin wasan kalmomi mutasila maha sannan ita ikama za ta sadu da sallah ma'ana in ka zo ikama za ka haɗa ta da sallah kana gama ikama sai ka yi sallah bakun ka tashi au ba da ko kuma bayan ka gama ikaman ma'ana in ka zo ikaman za ka miƙe ka tsaya ka yi ikaman a tsaye au ba da ko kuma bayan ainihin ka gama ikaman ka miƙe na ce kai ba ma jiya da kake so yanzu misali in ka zo ikama kai gare ne za ka yi sallah misali ka zo za ka yi ikama sai ka ce yaushe zan bi yanzu ya sai wuce lokacin da kake so in ka ga dama za ka miƙe ka yi ikaman ka tsaye in ka ga dama za ka zauna ka gama ikaman ka tsaf sai ka miƙe ka tare ka bara in ka ga dama za ka fara ikaman kana yi kana yi kana yi ka zo tsakiya sai ka miƙe sai yadda kake so mama sai ba kayyade ma ba tun yadda kake so ka yi yayi wa in aqamat mar'atun sirran nujib to kaga shi namiji mun ce iqama sunna ce ba to amma a matsayin mace wa in aqama idan mace ce ainihin iqama mar'atun mace wa in aqama idan ta iqama to iqaman ma ya zama sirran a boye to ni haka nujib an so haka ma'ana ita mace mustahabi ne ta iqama amma yin iqama ya zama a boye dan ita muryanta ma al'aura to mun gaba da ainihin kiran sallah da igama sai babu shara'i'i salati babu sharaɗin sallah شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قول الدخول تأتي عقل وإسلام بلوغ الدعوة ثم كلاهما دخول الوقت يأتي شرائط الوجوب شرطا وجبت للصلاة نسلى وأقوى بمنشي تكاني شرط وجبت da sharaɗin inganci. Mun gani? Sharaɗin wajabci. Idan muka ce wannan abu kaza sharaɗi ne na wajabcin sallah, yana nufin idan babu wani abin sallar ba mu tojo ba. Idan aka ce abu kaza sharaɗi ne na ingancin sallah, kenan idan babu wani abin ko mutum ya yi sallar sallar ba ta yi ba ta inganta ba. Kaga akwai bambanci tsakanin sharaɗin wajabci da sharaɗin inganci to yanzu an karanta sharaɗin wajabci sharaɗin da wujubi yi salati sharaɗai na wajabcin sallah abubuwan da ba musu sallah ba ta wajaba bakan sakin guda biyar ne wannan abubuwan caji suna zuwa kamar da kuri tun kafin mu ke shiga sallah tun kan ka fara sallah za mu ce sai idan kana tare da wannan abubuwan sannan sallar ba ta zama dole a kanka ta farko dai akalin hankali sallah ba ta zama dole akan ainihin mahaukaci sai mai hankali wa islamu musulunci sallah ba ta zama dole akan ainihin kafiri sai musulmi duk da dai wannan matsala ne filafiya wasu malamai suka ce sallah tana zama wajibi akan kafiri sai dai kuma in yayi za mu ce ba ta yi ba sai ya musulunta me hujja aka ce hujja qur'ani Allah madaukakin sarki da yake faɗin fi jannati ya ta sa'aluna ayyul mujrimina a cikin aljanna ɗan aljanna suna tambaya tsakanin su da mujrimai suka ce musu me ma ta raka kun fi zakar me ya kai ku cikin wuta me suka ce qalu lam nakum min musallin ba ma sallah kaga kenan shi sallah wajibi ne akan kafiri sai dai kawai bambancin kafiri da musulmi wajen wajabcin shi kafiri ta wajaba kuma yayi ma ba ta yi gaskiya musulunta shi ko musulmi ta wajaba in yayi sallah ta tayi wa islamun kenan bulugu dawa sai isa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutumin da kiran manzon Allah ya isa gare shi shine idan ainihin za mu ce sallah ta waje ba kan shi amma wanda suke garin da su ba su san ma an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko saboda nisa ko saboda lafiyar ta su ba wanda ya taba zuwa ga wayannan sallah ko da kan su ba dan sun mutu Allah ba zai tambaye su ba saboda me Allah ya ce ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula to su ko kaga kiran manzo din bai zo musu sallah bai je ba kan Tuma mun sannan ainihin mafarki sai balagagge yaro karami da bai balaga ba sallah ba wajibi ba ya kai shi sai dai malamai suka ce ana umurtar yaro karami da yin sallah dan ya saba tun yana shekara bakwai in ya shekara goma baya sallah ya cancanta a mara bulala a dake shi saboda ya yin sallah dan sun an bar shi baya yi lokacin da ya balaga ya saba da rashin yi ba zai ba saboda haka taimaka mai tun yana yaro din a kan shi sallah ma dukuli lokaci tare da shigar lokaci sallah ba ta waje ba sai lokacin ta yanzu yau ba juma'a ba yanzu ai kaga juma'a wajibi ne amma ba ta waje ba kan mu sai lokaci yayi kan lokacin ta ba wanda zai ce dole mu je juma'a sai da lokacin ta yayi sannan take juma'a dole kafin lokacin ta wani abu ya faru mutum ya mutu ko ya muka ce ko wani abu za mu ce ba shi da ne to wannan sharɗai na wajen ciki Shurulu ziyaciya sharadai na ingancin sallah su kuma suna cikin sallar ne idan mutum bai da ɗaya daga cikin su ko ya yi sallar za a ce sallar ba ba. A tarbin na kani sun zo cikin ciratowa cewa na farko dai tarku kalami barin magana sharadi ne a sallah duk wanda yana sallah ya yi magana sai mu ce in dai magana ba na gyaran sallah ba ne ko kuma ko na gyaran sallah ne in magana ya yi yawa za mu ce sallar ta bashi. au kasirin fili ko kuma aiki mai yawa yana cikin sallah kawai sai ya fara soje soje da goge goge babban da botisin shi ya daura wannan shi ya dauko hankalin shi ya daddana ya kaza to kuma yana sallar sai wuce sallar mace ba amma idan aikin kaɗan ne ya ɗan ji kai ya dan sosa ko ɗan hansa ɗan tsare da aljihun ne ya kai bari in canza saboda kar a ɗauke ban sani ba aikin da ya aikata wani aiki amma aikin kaɗan ne mu ba da jinsin sallah ba sai mu ci wannan ba matsala shi yasa yake auka sirrin fili ko kuma aiki mai yawa wasu turu auratin suturci al'aura shi ma sharadi ne sallah duk wanda ya sallah tsirara ba shi da sallah wa durul kamati sai tsarkin najasa idan mutum da najasa a jikin shi ko a tufafin shi ko a gurin da zai sallah ko ya yi sallah za mu ce sallah mace ba so juyin baiti sai kuma ya fuskanci ɗakin kaba idan mutum ya yi sallah misali mu ana yi nan gabar muke kallo saboda kaba tana gabashin mu ba to mutum ya zo sallah ya ce shi ba zai karɓi gabar ɗin ba zai kalli yamma ya sallah sai mu ce ba kan sallah na rabbul hadasi sai ɗauke kai alwalan shi ya kare kan ya yi sallah ta sai mu ce sai ya ji ya ɗauke wannan kare ma'ana sai ya ji ya yi alwala in ya yi alwala sannan ya yi sallah za mu ce sallah ta yi in ko yana da jaraba za mu ce sai ya yi wanka shi ya ɗauke kare to wannan a takaice su ne shirkan sallah shirkan wajabci da na inganci